بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل kamar yadda a ainihin jiya muka kwana a kan wannan aya wadda take bayani wadda shuru'i ce a cikin farkon bayanin yakin uhudu ko kuma wani yanki daga cikin yakin uhudu ta zo ta bayyana mana shi Allah ya ce idh tus'iduna wannan zarafin wasu suka ce yana da ta'alluki da afa ankum idh tus'iduna ko kuma sarafakum anhum idh tus'iduna ko ku kamar yadda mufassiru ya tafi ai uzkuru idh tus'iduna Allah yana cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku tuna lokacin da tus'iduna lokacin da kuke tafiya kuna tafiya a ban ƙasa a- da- da dutsuna domin at-tas'id shine hawa tsakanin tudu da rairai duka to al- Allah yake cewa sahabban manzon Allah ku tuna lokacin da kuke kai matuƙa wurin tafiya munhazimina kuna masu watsewa fagen yaƙi wala ta nuna kowayawa ba ku yi ala ahadin a bisa ɗaya daga cikinku ba wani daga cikinku da yake kallon wani saboda tsabar ɗimuwa da firgita da kuke ciki da tsoro wa rasulu ya da'ukum alhalin kuma ga shugaban ku mai girma yana kiran ku shugaban yaƙi yaƙi akan tura yaƙi annabi ya tura yaƙi tare da sahabansa sai ya shugabantar da wani cewa shi shi da shugaba a yaƙi a wurinsa za su ji umarni a wurinsa za su bari to haka ya kuka da yawa an je haka to wannan yaƙin na udu shi annabi ne shugaban shi ne dama shugaba kuma shi ne jagoran yaƙi to Allah yake cewa war rasul ya ku ga jagoran yakin ku annabin Allah yana kiran ku yana kiran ku min ukhraku yad'uhum fi ukhraku yana kiran ku a ƙarshen ku wato a cikin wata jama'a da ba tare da ku take ba ku kuma kun watse kuna ta gudu shi kuma yana tare da wasu wasu jama'u yana cewa ilayya ya ibadallah ku taho nan ku taho gare ni ya ku bayan Allah ana rasulullah ni ne fa manzan Allah wanda duk ya kai ya dawo daga fagen ya dawo fagen daga ya buga aka buga an ba shi aljanna ku taho ku taho haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta faɗa wa rasul ya ruku fa asaba kun gamman bi gamme Allah ya ce sai Allah ya yi muku sakamako saboda girman sahabbai Allah ya ce sai ya yi muku abu ba ya ce fa aqaba kun gamman bi gamme ba ya ce fa asaba kun dalilin wannan watsewa da kuka yi a yaƙi sai Allah ya yi muku sakamako linkin bakin ciki kan bakin ciki ko gamman ala gammin wato mai ma'ana ala ce ba- ba- bar anan kenan sai Allah ya muku sakamako bakin ciki akan wani bakin ciki bakin ciki biyu ke ko da wanne da wanne na farko ga bakin cikin kun rasa ganima ba annabi ya tsaye da su cewa kar ku bar nan ba sai suka ga an fara samun nasara kafirai na watsewa sai suka bar wurin dan a je a samu ganima to an samu ganima ba juyowa suke kansu ba kwagara ganima ba ta samu ba bakin ciki daya bigammin da kuma gashi tana da bakin ciki da damuwar sun bata wa annabi sun saba wa kuma wannan kuma ganima ba ta samu ba a saba kuma gamman bigammin to likai la ta zano alama fata ku kuma an ce kila gamman da gammin din nan a'a bakin ciki ne ga bakin cikin sun saba an kakkashe wasu daga cikinsu wasu sun jigata ga bakin cikin kuma an ce ai annabi ma ya rasu ta bakun gaban bigan miki to likai la ta zanu alama fatakum sai Allah ya ce an muku haka ne wannan lamin a cikin ta'allukinsa shi ma akwai maganganun malamai wasu malaman kamar yadda mai tafsiri ya tafi akan cewa laɗin za'ida ce ai likai ta hazanu alama fatakon Allah ya ce mun muku wannan sakamakon bakin cikin kan bakin ciki ne dan ku ji damuwa ku ji raɗaɗi a bisa abin da ya fauce muku ga ganima babu ga an kashe wasu ga jigata wa ma asabakum kenan wala ma asabakum nan ma laɗi zai ta zama za'ida dan kuma ku ji damuwa akan abin da ya same ku din na wannan kisan da dai waɗannan abubuwa ga rashin ganima alama fatakun ma asabakum kuma na kisa to dan wannan muka jarrabe ku da wannan bakin ciki to idan an ce ladin kuma asaliya ce fa ba za ida ba likai ladin ya zama ladin tana nan to likai la ta zaru Allah ya ce mun muku wannan sakamakon ne to anan sai ya zama lamun yana ta'alluki da afa'anku Allah ya ce na yi muku rangwame ku sahabban annabi likai la ta hazanu dan kar damuwa ta tabbata a cikin zuciyarku rangwamen nawa ya ɗauke damuwa kuma rangwamen nawa ya ɗauke abin da kuka rasa na ganima da ya ɗauke abin da kuka samu na jigata wala ma a samu kuki ne to Allah ya ce wallahu haƙiƙa ubangiji subhanahu wata'ala khabir masani ne bima ta'maluna da abin da kuke aikatawa ya san dukkan ayyukanku da abin da kuke nufi a zuci da abin da ya bayyana gare ku ya san kuma kowa ina ya dutsa zai sakamako kenan masani ne to ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليكم لبرز الذين كتب عليكم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور
التي ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة bayan wannan bakin ciki da Allah ya jarrabe su da shi Allah ya ce sannan sai muka saukan muku da aminci ai amnan muka saukan muku da aminci ce nu'asan badal kullum min kulli kenan wannan amincin muna nufin gengedi muka saukan muku da gengedi ya ga sha tsa'ifatan minku wannan gyangyaɗi yana zai kewa yana zuwa wa wasu jama'a daga cikin dakaran da manzan Allah ya fito da su yaƙi kashi biyu ne ya fito da dakarai na gaskiya matabbata tare da shi su ne sahabban manzan Allah tun daga kan abubakar zuwa ƙarshen wanda yake tare da annabi da gaskiya zuci da baki to ya fito da wasunsu kuma su ma kuma duk suna cikin yaƙin kayan karafkan annabi da ya fito da munafukai irin su abdullahi dan ubai dan salula da shi da abokansa duk suna cikin kayan wato jaruman yakin annabi to aka fito to tare da su ne duk wannan abin ya faru da munafukai wanda suke amsa sunan sahabban manzon Allah da baki amma a zuci ba sa tare da annabi da kuma sahabban annabin sosai to haka aka faru haka wannan yakin ya kasance to da wannan abu ya faru abin da ya faru kamar yadda muka ji a baya dai to me ya faru Allah ya ce sai muka saukar da wani irin aminci a cikin zukatan wasu daga cikin sauraukan annabi kenan wasu ta'ifatan minku ya ga ta'ifatan minku sai gangadi yake zuwa wasu amma mu muka saukar da shi shi yasa ma aka ibara da anzala dan gangadin na dole ne ba wai ba wai bacci ne ya kama su irin na- normal bacci ya kama su sahabban annabi ba a'a Allah sai ya ce muka saukar da gangadi dan amintar da ku an fahimta kira gangadin na ni'ima ne na amintawa ne na tilas ne daga Allah ya saukar da shi dole a yi shi amma fa sai ce ban saukarwa wasu ba wasu daga ciki to sahabban na annabi na gaskiya aka saukar wannan wannan gangadin domin ai eh, wanda yake ciki irin halin da suke ciki ga jinya ga tsoro an fafake su ga, ga, ga wasu ma kafarsu ɗaya wani ina gangadin inda ba Allah ne saukar da shi ba ai sai sai dai Allah ne ya sauka da shi Imam Bukhari ya riwaya daga Anas yake cewa Abu Talha yake cewa ina cikin waɗannan wanda Allah yake faɗa cewa an- an zar- an sauka mana da zazzabin dan ina cikin hali amma kawai sai na ji wata iska mai daɗi ta kama ni sai gengedi takobi na ma sai ya faɗi ƙasa ka sai in ɗauko shi ana fagen daga a gengedi ba an ba wani abu na irin na Allah ba to mun ji wannan yankin jama'a na- da suke tare da annabi da gaskiya an sauka musu da dangin da ni'im to sauran fa sai Allah ya ce wa ta'ifatun qad hammatuhum wa amsuhum ai sauran waɗannan munafikai kenan kamar an ce me halin su su kuma a waɗannan haƙiƙa su gengedi su dama can da farko wannan bakin cikin duk guda biyu bai same su ba su munafikai a sabon gamman bi gamin din nan ai ba su da gammu ko ɗaya su abin da ya samu musulmi ma ai murna suke ga su ba suna cikin karabkan musulmi amma so suka yi dama yaƙi ya karewa annabi to wani bakin ciki za shi da an fafake annabi da sahabbai su kuma kaga ba su da wannan bakin ciki kuma idan ma bakin ciki sahabbai suka ƙara samu na cewa sun ji cewa annabi ya rasu to su ba haka suke so ba wani bakin ciki ne annabi idan bakin cikin sabawa manzon ne za- suna da wani bakin- bakin ciki ne da ba sabawa suke so ba to ba su da wani bakin ciki to dan haka Allah bai saukar musu da wannan ni'imar ta gangadi ba wa ta'ifatuhum sai yace wasu jama'a daga cikin su kad hammatuhum wa anfusuhum ai zuciyarsu kadai auqatuhum najatu anfus anfusihim kawai fil humum san i- ina za su kulla kun san munafiki wato Allah kiyashe mu to ai bala'in da suke ciki ya fi na muminan dalili shi munafiki ya fito yaƙi to- tilas dai in bai fito ba za a gane munafiki ne kun ga ba yana so ba ko to da aka shiga cikin karabka ana bugawa dan yan su- yan saran da sukan kaɗan yake kaiwa dama ba da gaske yake ba amma in kafirai sun tashi fafa kowa har da su za a fafa ka saboda idan ma manya-manyan kafiran suna da alliance da su sun san cewa ai su munafukai ne to ƙanana wasu kafiran ban san su ba yanka su za su yi. kuma a banza tunda ba dan Allah suke yakin ba A- an fahimta to dan haka to sai ya zama qad hammatu anfusuhum sai Allah yake ba mu labari wani yankin su ko da- kansu ne ya dame su ba ruwansu da annabin ba ruwansu da sahabban annabin sallallahu alaihi wasallam su ina za su tsira Allah ce yazunnuna billahi ghairal haqqi suna zatawa ubangiji zato wanda ba na daidai ba kamar zaton jahilai zannal jahiliya menene zaton da Allah yake gaya mana cewa munafikai suna yi shine cewa Al- Allah ba zai taimaki annabi Muhammadu ba dama haka suke zato aiko wannan zannan ne gairar haƙƙi Zani- zato ne ba yiwa ya za a yi Allah ba zai taimaki annabi su ba annabi Muhammadu ai ba shi ba shi zaton gaskiya ba Allah ya ce wannan irin zato ne na jahilci domin jahilai ne suke cewa ai da Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi ne na gaske da ai bai bari kafirai sun hau kansa wanda Allah ya aiko shi to ba sai ya hana wani ya taba shi ba haka kafirin jahilai jahilai suke faɗa ba to wannan kuma ba su san ba haka bane ba ai Allah yana abin da yake so ne ba mai cewa dan ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da su kafiran duk bayin ne na Allah su bayin waɗanda su ne kafiran to yana da shiri da zai yi ya shirya yadda yake so yi an gane daga kuskure ne a ce dole sai mumini ya yi nasara a yaƙi a'a Allah ya da irin shirinsa rashin nasarar a wurin muminin wata ita ce nasarar a wurin Allah da kuma ta shafi muminin ba ita ma nasarar to kuma ai shiri ba a sanin shi dai idan dai kai ba kai ne mai shiri ba to ka bi shirin wanda ya shirya an gane tunda dai bayi ba su da shiri tadbiri ba su da shi sai na ubangijinsu to inda ya shirya su ce haka yake shi ne kadai kubuta shi ne zaman lafiya to dan haka kafirai ashe sun yi zato ba daidai ba to munafukai sun bi su cikin wannan zaton shine yace yuzunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliya suna zato zarru irin na ja- na jahilci na na jahiliya wanda ba daidai ba yaquluna hallana min al-amri min shay suna cewa kamar suna istirsha istirshadi munafukai ba ake man- ake ba mu labari nan da za a fita yaƙi sai munafukai su yi kuskus har da mus- sahabban annabin na gaske to yanzu anya wannan lamari na yaƙi kuwa ya yi ku kalle mu ba a kalle su hallana min al'amri min shai ai minan nasari min shai anya za mu iya nasara kuwa suna ta uz wannan sai Allah ya ce kul ga ya musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga wannan munafika innal amra kullahu lillah ba suke cewa eh, suna wannan mummunan zaton cewa yaya Allah ya ya aiko annabi Muhammadu kuma ya bari kafirai su ci shi da galaba yace ce ne dukkanin lamari nawa ne da nasarar da kirtin nasarar ai din nawa ne ba wani sarkin ne yasa a ci a kicin nasarar ba ni kuma ina so a yi nasarar sai wancan ya rinjaye ni ko ba ku gane ba ai da da akwai wani Allah ba banda Allah to sai a ce kafirai da shi suka dogara sai ya ba su nasara akan wa akan muminai da suke kuma bayan Allah to tunda mai ba da nasarar ga muminan shine mai ba da nasarar gawa ga kafiran ba al- ba wani sarki sai Allah to yace kudil amr kulluhu lillahi dukkan lamarin nawa ne in naga dama an sa waɗancan su yi nasara in naga dama dan na da wata hikimar daban in naga dama kuma an sa ku yi nasara dan wata hikimar daban to ba wa zai ce min dan me duka to kawai wanda ya sake cewa komai kenan kullu amra kullahu innal amra kullahu lillahi sai Allah ya ce wa annabi Muhammadu rabu da su yukhufuna fi anfusihim ma la yubduna lak suna boyewa a ransu hallana min al'amri min shay'in nan da suke faɗa wani abu suke nufi suna ɓoye wani abu ne a ransu wanda su ba su fito sun bayyana maka shi ba ya rasulullahi ba su bayyana ba wannan abin da suke faɗa hallana min al'amri min shay'in ai ya bayyana shi ba wannan ne suke ɓoyewa ba da suke cewa yanzu ko za mu ci nasara wannan a bayyana suke amma wannan yanzu ko za mu ci nasara da suke faɗa ba suna yin sa ne wai akan wai irin eh, ko abu- a'a suna so su dakusa su kansa musulmin ba akwai wani abu da yake ransu yanzu Allah zai fito da shi Allah mu duyi me abin da yake ransu shine laukana lana min al-amr shay'un ma qutilna hafu yaquluna suna cewa law kana lana min al-amri shay'un ai wallahi da a ce mun mallaki wani tadbiri da zaki ma kutunna hahuna da ai- me zai kama wannan wani yakin ba sai mu zama a Madina ba ai dan dai ba mu da inda zamu ne mu zauna a ce eh, mun ki yaki tare da musulmi mu tafi kuma yanzu gashi za a kakkashe mu da dai mu aka ba zaɓi a ce ya zaɓi muna da zaɓi na kanmu to da ba mu fito yakin ba to wannan maganar a fili suke faɗa ba a fili suke faɗa ba a zuciya suke faɗa sai kuma tsakanin su munafukai Allah kuma sai ya fito da annabi sallallahu Muhammadu wannan magana yace ka ji abin da suke faɗa ya rasulullahi suna cewa law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna ai da a ce muna da wani mallakan lamari da wani mutu yaƙi na tare da Muhammadu ba to to da haka kenan kamar anan suna so su nuna su ta'alilin kisan da aka yi musu dan sun fito yaƙi ne ko kisan da aka yi wa 'yan uwansu saboda sun biye annabi muhammadu sun fito yaƙi to wannan ko kaga ai kuskure ne ita mau- mutuwa majahulatul makani ce majahulatul sababi majahulatul zamani majahulatul umri ita mutuwa su suna so su alakanta duk wanda ya fita wannan yakin yanzu da aka kashe shi dan ya fita yakin ne da suna da dama da ba su bar yan uwansu ma sun fita yakin ba bari a kashe su haka suke faɗa to kenan sababin mutuwar shine me to haka ne sababin mutuwa shine sai an je yaki a ba haka ba sababin mutuwa kawai sai an mutu an gane ba a san sababinta ba ba a san inda za a mutu ba ba a san lokacin da za a mutu ba ba a san shekarun da za a mutu da su ba duk waɗannan majahulai ne to ya za su haɗa cewa fagen yaƙin da suka fita shi ya jawo aka mutu ba haka bane wannan babu wannan ita mutuwa duk ba ta da ba aka da wannan kawai za ka mutu dan za ka mutu an fahimta ba wai dan kaza a'a za ka mutu kawai dan sai ka mutu to ka mutuwa za ta zo maka dan sai ta- sai ka mutu shi ke lamari ya kare Allah ce kullu kuntum fi buyutikum to ga ya musu masu amsa in musu raddi ya ra'ayi annabin Allah suka ce kuna ganin dan kun fita bagen daga ne kuka mutu to da kuna cikin gidajen ku labarar ladina kutiba alaihimul qatl da waɗanda muka rubuta sai sun mutu sai sun fito sai sun zo nan wajen ko ba yaƙi suka zo ba a nan za mu karɓi su alaihimul qatl ila madajihim da sai sun zo zuwa makwantansu ma'ana makwantansu nan inda aka ji su an gane ba an fita yaƙi uhudu ba ne aka je aka mutu to da a ce ma ba yaƙin aka zo ba waɗannan wanda suka mutu a uhudu ran nan da wannan zamanin sai sun fito yawo za su su zo daidai inda aka kashe su kuma su kwanta su mutu Allah ya karɓi wanzu a wurin ba yaƙin ba komai ashe ba yaƙin da yake kisa ba kenan Allah ne yake kisa lokacin kuma da ya kamata ya kisan da ya ga dama ya kisan sannan yake yi to kar ku dinga haɗa haɗa dan ci an fita yaƙi aka mutu labarzal ladina kutiba alaihim alqatl ila madajihi wal yabtali Allahu ma fi sudurikum wannan khulasa dai kawai mutum ya gane cewa ba abin da yake kawai da kaddara ta Allah mutuwa ko waninta kawai sai an yi idan lokacin yi a yi sai an yi shi yasa ake so kawai ka dogara da abin da kadai ka san abin dogaro ne shi ne Allah ɗin kuwa ba wani abin da ba dogara ba shi ba amma duk wani abu da ya same ka ba sababi ne ya sa ya same ka ba ubangiji ne kawai sai ya same ka Mm. Allah ce wani yabtali Allah ba fi sudurikum wannan an adabta shi ne akan wata illa wadda take aka shafe ta ga wata ma'aluli ba takadirinsa shine Allah ya fallanta muku yaki kuma yanzu a Uhud din nan bai ga damar taimakon ku ba Ya aka aikata abin da aka aikata gare ku don wata hikima yana daga cikin hikimar dan ya jarrabi abin da yake zukatanku munafunci ya fito fili a wannan rana abdullahi dan ubay dan salula ya kwashi wani rabo mai yawa daga cikin ma mutanen yakin ya fara ku- ya fara tura su gida yakin aita nan ya fara makarewa shi ba saboda haka Allah ya bayyana wani yanki na munafunci a wannan to wannan yana daga cikin hikimar kare yakin ma da Allah ya dinke wali yabtali Allahu ma fi sudurikum wali yumahhisa ma fi qulubikum kuma Allah ya yi wannan ne dan ku kuma mu'mine na zalla na Allah dan dan ya tsarkake abin da yake cikin zukatanku saboda lokacin da yakin ya zama cewa ya kare din duk da abin da ya faru ya faru daga gari su sahabban ne sabawa ta farko amma tare da haka saboda Allah ya ya- ya nuna musu shine qaharu qawiyyu me ya faru ana yaki a jefa gengedi kuma wannan gengedin bai sa arna su zo sai bari mu karasa da su gobe suke suka juyo arnan ma kafiran da nufin su zo su ƙara sabu annabi Allah ce muka jefa musu firgiki da razani suka ce kai da sauransu wani ya hangi wani abubuwa wani Allah ya shi Allah shi ya san abin da firgita su da shi ba sai suka koma ba ba su dawo ba to Allah ya yi wannan ne su kuma muminai din don ya fitar da wani abu inda dan wani abu a cikin ransu ma ya fita su san cewa Allah na nan tare da su Mm. so Allah wallahu hakika ubangiji alimu fi zati suduri Allah masani ne da abin da yake cikin zukata a cikin kiraza shine zukatan bayi kenan to wannan kaga akwai fadakarwa a bisa cewa ibtila'i da Allah yake jarrabar mumini kowa ya shi to yana da hikima ka gano hikimar ko baka gane ba da ita eh wuce wurin kawai ka tabbatar da akwai wata hikima a wurin ta Allah a wurin ka santa ko baka santa ba wata ka iya gane ta ta iya bayyana gare ka kuma ta iya koyuwa gare ka to in ma bata bayyana ba ka ce akwai ta dan haka yaƙi udu karewarsa da hikimomi da yawa to wannan shi to
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم innal ladhina tawallaw minkum an dai dawo magana kan cewa waɗanda dai suka ba da baya waɗanda sahabbai na gaske ake magana nan kuma fa ba da munafikan ma ake ba ai sahabban na annabi sallallahu alaihi ai su ne a cikin waɗanda ɗin aka ce su tsaya wani dalili ya sa suka bar tsayuwar kuma yakin ya zama haka to Allah ne na sake jan kunne gare su ya ce kaga waɗanda suka a tawallau minkum waɗanda suka ba da baya daga barin yaƙi suka juya suka gudu suka watse yau maltaƙal jama'ani ranar da jama'u guda biyu suka haɗu jam'ul musulmi na jam'ul kufari kenan ranar da taron kafirai da taron musulmi suka haɗu dan a gwamza a lokacin sahabbai sun watse ba wanda ya zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ko mutum goma sha biyu ko goma sha uku ko goma sha hudu a wata riwaya mutan madina mutum bakwai muhajiruna mutum bakwai daga cikin muhajiruna akwai abubakar akwai umar akwai aliyu akwai usman akwai talha akwai talatu ibn ubaidillah akwai abdurrahman ibn auf akwai zubairu akwai sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu sauran kuma mutan madina to haka to Allah ya ce waɗanda suka watse din kamar an tambayi ubangiji to su waɗannan waɗanda suka watse bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tsaya nan ko mun nasara ko an nasara da mu me ya jawo suka watsi Allah ce inna mata zallahu shaytan ai shaytan ne ya jefa su cikin kuskure ya gaya musu cewa ai yaki ya kare ba ga sun gudu ba to in sun gudu fa in ba dan shaytan ne ya yi musu wannan riwaya ba ba annabi ta ko an gudun ku tsaya ba to kawai shaytan din ne ya yi musu wannan riwayar cewa kamar sun sai suka ga cewa annabi yana nufin idan ma an nasara wanda ba sama-sama za su gani su bari ba a don haka nasara sosai ce wannan suka gani ba irin wancan wanda annabi yake faɗa ba a duk da haka kuskure ne kowace irin nasara ce da bai kamata ka watsa bai kamata su tafi neman gari ba Allah ya ce to waɗanda suka watsa din nan daga cikin sahabban manzon Allah daga wanda suka juya baya a wurin yaƙi kawai shedan ne ya sa musu wasu wasi a cikin zukatansu sai ya darzar da su bi ba'adhi ma kasabu kamar an ce to ta ina wasu wasu shedan din ya bayyana gare su shedan din ne ya zo ya yi magana suka ji Allah ya ce a bi ba'adhi ma kasabu da abin da suka aikata na zunubi shi ke nuna shedan ne ya sa su eh ba wani abu ba to kamar an ce eh sahabban manzon Allah sun watsa wannan kuma sun saba wa umarni da manzon su sallallahu alaihi wasallam to Allah za ka kama su su wadda kada afan lafa a'a an musu afuwa mun musu afuwa Allah ce kuma gidi ya yi musu afuwa ce na rantsi da sai da ya rantsi wala kad na rantsi da zati na da girma na da buwayata na rangwama musu magana ta kare Allah me yasa ka gafarta musu inna Allahu ghafurur rahim saboda shi sarki ne algafu ya yafe ba tare da komai ya shafe shi ba kai yanzu yan kudin ka aka ci ka zo ka ci ka yafe ko zuciya kai ta dinga haka amma Allah gani ne shi ko me aka yi ya yafe bai abin da ya shafi rangwamar sa gafur halimun ne ubangiji baya gaggauta uba ga bayansa ya ga dawo kuma daga baya ma ya shafe ya yafe ba shi kenan to to kaga anan dai in an ce in zan muna mantawa yana da kyau ya zama in muna in ana fassara aya a kowane wuraren tafsiri ne abinda yakan zama ga sauran masu ci yanzu ana fassara aya kan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam muke fassara ta kuma akan abin da ya faru a yaƙin Uhud duk sai ka tattara mas'alar gaba ɗaya ka kai da kan sahabbai da yaƙin Uhud kai baka ga kanka a ciki ba bayan kuwa duk wata aya da duk wata ƙariya da za a faɗa a cikin alƙur'ani eh da waɗancan waɗanda ake maganar kai kuma kai ma kana da naka rabon a ciki to kallo kanka a ciki to yanzu ana za a ce mu kalli kan mu me ma mu kalla cikin wannan ƙariyar daidai wannan aya da ta wuce baya kaza in za a canka sai a ce wato ya yi daidai da abin da muke ciki yanzu sabon annabi sallallahu alaihi wasallam me suka yi Allah ya kare yaƙi sabawa sun sha wahala to mu kuma ba mu ne kace muna sha mu kuma me yasa mu ma muna saba wa Allah da manzon Allah shi yasa mu ma ake dandana mana azaba to Allah muna roƙon ka yadda kake kai wasu haɓar abubuwa kuma yi mana amin shikenan eh to يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ga jan kunne nan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani suka gazgata abin da annabi Muhammad ya zo da shi dan shi ne imani la takunu kal ladina kafaru kar ku zama kamar waɗannan kafirai su munafikan da ake nufi kenan munafikai ake nufi ana su ne kafiran waɗannan munafikai kamar yadda aya ta gabata ga abin da suka yi kamar irin su Abdullahi bin Ubay da kuma ma- ab- abokansa wanda suke faɗa suke cewa a cikin izaba rabutun ardu idan yan uwansu a cikin sha'anin yan uwansu in yan uwansu suka yi tafiya bayan ƙasa idan munafukai yan uwansu suka yi tafiya sai a- a wannan halin tafiya saboda a wani lokacin tafiya akwai wahala an tafi da dabba an kutsa daji ko wata- ko wani namun daji ya kashe su ko kuma su fada wani ruwa su je wajen ƙirƙirar ruwa su mutu ko su haɗu da waɗansu abokan gaba su- su su- su- su musu illa to idan munafiki wannan ya faru sai labari ya zo wa munafikai labari cewa ‘yan uwanku da suka tafi sun mutu idza barabu fil ardi kenan. aw kanu ghuzzan ko kuma idan ‘yan uwan munafikai suka fita yaƙi ko ba da annabi ba a can inda suke aka yaƙi sai aka kashe su to kan ku ce ir- irin abin da suke faɗa kuma ne sai su ce kash yanzu wani ya mutu a tafiyar nan da ya yi kaga da yana nan da bai mutu ba yanzu laukano inda nan yanzu da yana nan da da bai mutu ba ina ma mun hana shi tafiya kun ga da yanzu yana nan da rai kenan haka suke faɗa ko kuma in an tafi an je yakin an kashe shi a yakin kun gani ai da ya sani bai je da mun sani mu hana shi fita yakin nan gashi nan ya je ya mutu to to wannan abin da Allah yake faɗa shi ne cewa abin da suke faɗa kuskure ne. lau kana lana min al'amr shay'un ma qutilna hahuna bai daidai da irin wannan magana da suka faɗa ɗazu ai ta daidai da irin wannan to Allah sai yake hakaito mana cewa munafikai ba wai sai yaƙi tare da annabi ba ko ƴan uwansu ne suka fita tafiya suka mutu sai su ce da da a ce ba su tafi ba da ba su mutu wa ma qutilu li yaj'al Allahu alayka hasaratan fi qulubi Allah ya ce muna sawwara musu haka ne Allah ne ya sa su dinga yin haka su dinga jin haka a zuciyarsu don su ya zama hasaratan fi qulubi jin nadama a cikin zuciyarsu kun san ta inda nadama take kullum musamman in wani masoyinsu ne dan uwansu ce kikinsu ya je ya mutu kullum aka tashi sai su ce "Kash, ka fa da na ce kai ya tafi ba da ba ba bai mutu bai wannan ya dinga damun su to azaba Allah yake mishi da wannan Allah ya ce mun sa mun sa musu haka ne ta saurin jin hakan dan ya zama hasaratan fi qulubihim kullun su ringa jin damuwa azaba ake musu a cikin zukatansu da wannan Allah ya ce amma hakikanin magana maganar su ba magana ba ce cewa dan an tafi ne aka mutu ko dan an je yaƙi ne aka mutu a'a wallahu yuhyi wa yumiitu in kuna jin kuna so ku san mai kashewa da mai rayawa ana gida ko ana waje Allahu shine Allah shine mai kashewa shine mai rayawa lamari a hannunsa yake shi ke sa abu ya tasiri rayuwa ta ja ko rayuwa ta yanke wannan duk ta Allah ce don haka yana raya matafiyi duk tsauran tsaurin tafiya ya je ya da lafiya ya raya mayaƙi duk tsaurin yaƙi da buga buga da ake yi ya dawo lafiya kai kuma kana zaune cikin katifa kan katifa ka mutu yoyi yoyi mutu Allah shine mai rayawa Allah shine mai kashewa wallahu bima ta'maluna basir kuma ubangiji shine masani yana kallon abin da kuke tunda ko yana kallo zai muku sakamako wannan aya kuma me aka fahimta Hmm? wannan aya tana nuna cewa musulmi ya tsaya a musuluncinsa da itikadinsa na musulunci wannan wanda Allah yake faɗa kuma Allah jan kunnen muminai yayi tun daga kan na sahabbai cewa kada su ringa ganin kada su ringa faɗar irin abin da munafukai suke faɗa cewa in ƴan uwansu sun tafiya sun mutu su ce dan sun tafiya ne ko sun je yaƙi suka mutu su ce dan sun yaƙi ne an hana su wannan an fahimta an ja kunnen muminai to yanzu wannan za mu iya kallonsa ta siga ta halin da muke ciki da zamanin da muke ciki yanzu na taɓa li- magana da wani likita akwai ɗaya ma likitocin yana zuwa na kullum yau ya zo ba na so a ce yana shi ma yana kan ra'ayin wancan likitan da ne magana da shi to watakila ba sani ba da ko ya sauka yanzu wannan aiki tana nuna mana za a mutu ko da sababi ko ba sababi ko ba haka aka yi kowa ma ya fahimci wannan a zahiri to abin da likitoci suke kai a yanzu na zamani ko ko dai shi wanda muka yi magana da shi tunda ba fanni na bane ban san ko duka ne akai ko wasu su bane cewa ba yadda za a yi mutum ya mutu sai wani abu ya daina aiki irin a ce zuciya ta buga ko wani abu dole sannan za ka mutu wani abu bai samu kuskure a cikin jikinka ba ba za ka mutu ba a- da Allah ku magana da masu zurfi a cikin likitocin cewa dole ne sai an samu wani abu saboda sun yadda Allah ne ke kashe amma wato in zai kashe sai ya bata wani abu a cikin system din jikinka wanda zai sa rayuwar ta yanke Wal- na yi na yi da shi dai wannan wallahi bai dawo ba a lokacin cewa a ai Allah ne malam mai kashewa amma idan ya nufi kashewa to sai ya sa wata jijiya ko wani abu sai ya tsinke ko wani abu mai kai jini ya toshe shi kenan sai ka mutu amma haka kawai yana aiki duk komai yana aiki ba za a mutu to to to wallahi kuskure ne da Allah musulmin likita ka gane ba haka bane na yadda da kai a wani bangare ban yadda da kai a wani bangare ba. na yadda Allah na kashe bayi mafiya yawancin mutuwarsu da sababi a ga sababin amma wallahi kana ji kana aiki za ka mutu komai yana aiki wallahi zai dauki rayuwa ka lokacin ya yi. saboda ba maganar wani abu da dai kawai mai kira zai kira rayuwa to kawai kira ne da an sa waka an sa waka kuma ba maganar ko wani ya lalace ko abu bai lalace ba babu shi wala babu shi yanzu malam isu baka taba jin mai wannan magana ba yawwa har yanzu in dai a gabarai in dai ka mutu sai an ce to dole ne wani abu ne gashi shi ya kashe ka to har yanzu gashi kafin suna kan wancan itikadin ko yan uwansu ne na yanzu suke tafiya sai kaga da na tsare shi da yana na hayo to wancan an ji mumini ba zai wancan itikadin ba mumini ya san ba da can dan ka tsaye da mutum wai zai mutu ba duk mumini ba ma masa wannan zaton amma dai kuma an shigo a a ilmance ta wannan har- harkar kimiyya an zo an sa ma- an sa wa likitoci har namu na musulmi cewa dole wani abu sai ya daina aiki to idan ka ce haka ba ka san cewa ka ce dole Allah sai da sababi zai kisa daidai yake da ka ce dole sai da sababi shi ku ubangiji sababin ne shi an kuma gane ba shi sababi yana nan amma ubangijinsa in ya so shi Allah ba ta sababin yake yi wanda kake ganin zan to wai yanzu bai bayyana gare mu ba bai zama izina gare mu ba haihuwar annabi zakariya da matarsa komai ya tashi daga aiki na haihuwa duk komai da shi da ita duk an tsufa ba magana irin wannan a ce za a haihu duk likita da lokacin da zai auna ta zai ba mu haihu kwai ya mutu mai duka an mutu an gani amma da annabi zakariya ya shigo ya ga wannan eh, maryam ga abin da yake faruwa ya kulle ta a ɗaki cikin hasumiya sai shi ne zai ɗan kawo masa abinci yana renanta ka fala hazakar yawo rannan da ya zo sai ya tarar da kayan marmari ma irin wanda babu su a wurin ice anna laki haza maryam wannan kuma daga ina qalat huwa min indillah tace a daga Allah bai sake wata tambaya ba hunalika da alakar ya wa rabbahu a take zakar yace a ashe abin ba da nake ganin ina son haihuwa amma na kama an wuce ashe bai wuce ba tunda inna Allah yanzu kuma ya shaku da gairi hisab shi ayat ta kare da ka zakariya wa rabbahu Allah ba ni da shikenan aka ansa masa din kuma aka dawo da system din gaba daya shikenan yayi to ba ruwan da ko system ya dawo wani abu ne da na yi wanda da kawai sai ta yi kai sai ta yi saboda ubangijin sababin a ya bata sababin to da haka a cikin komai haka yake ba wannan abin mulahaza ne masu likitoci ku ƙara bincike idan likita na musulmi ya ɗauki waɗannan ƙa'idojin na ƙur'ani ya ƙara bincike a kai to zai zo wa waɗancan likitan da ba su da wannan ilimin abin da ba su sani ba kuma a ta bincike ba kuna nan asibiti ba ana mutuwa kuna kallo to likita ka ƙoƙarin ganin wani yanayi wani mamacin da ya mutu ka duba ka ga komai ɗinsa lafiya ne kuma ya mutu ka ɗaura fot ka je a ta bincike a cikin ka ce ga wani shi komai yana aiki sandar ya mutu yana cikin kwamfuta komai tana nuna lafiya ne mutu amma cikin sakan ɗaya kuma ya mutu ya aka yi sai ka ƙare shi da abin da ba su shi to mu je
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون Allah ya ce wala in qutultum na rantsa da girma na da buwaya idan aka kashe ku ku muminai a cikin yaƙi fi sabilillahi jihadi kenan aw mutum ko kuka mutu a tafiyar ku tafiya kuka yi kawai kuka mutu ko ko yaƙi kuka fita aka kashe la magfiratun min Allah wa rahmatuhu me na me kuma abin juyayi ai gafara ta Allah da rahamarta ita kuka tafi zuwa gare ta wanda ita ta fi alheri mimma yajma'una daga abinda ko tajma'una ko yajma'una da an karanta daga abinda su kafirai suke tarawa wai kamar a wannan cune ce cune aya ce mai cuna bayi zuwa jihadi fi sabilillahi in ya cika tarbiyyarsa wanda yake kin ko ke jin tsoron jihadi fi sabilillah me yasa ke jin tsoron kai ya je ya mutu yayi asara wani alheri da da yana nan da ya same shi insha Allah ya ai idan kuka tafi aka kashe ku to la magfiratun minallahi wa rahmatun khairun mimma tajma'una in ga an ce tajma'una abinda inda kuna nan a raye za ku tara za ku tara shi ne daidai karfin kwan kwazan ku kwanjin kwazan ku ka zauna baka sokoto a najeriya kake baka maiduguri baka din nema kake baka lagos baka fatakwar baka nema kake to ka je ka tara me alherin da ka tara eh gashi to wannan kenan shine ya jawo kada wannan ya zama ya karanta ko kuma rayuwarka ta yanke zama baka ci gaba da tara shi ba to abin da yake wuri na inji Allah ya fi abin da kai zaka tara to taho mana me abin tsoronka da ka taho kuma tunda dai ka yarda da cewa abin da yake wuri na shi ya fi abin da kai zaka tara da kwazon naka to khairun mimma yajma idan kuma kafirin ne to khairun mimma yajma una abin da suke tarawa gaba daya ni in ku zo rera ku mu'minai ya fi abin da in sun zauna za su tara ku tawo ku iyalin to
ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون to kaji can wala in kutuntum aw mittum nan kuma wala in mittum aw kutuntum can aka fara gabatar da kisa sannan aka ce aw mittum nan kuma aka ce wala in mittum sannan aka ce aw kutuntum can saboda fagen daga ake magana ake tunawa sai aka fara koyi wala in kutuntum nan kuma ana so a gaya maka cewa ka je ka mutu ko a ina ma kake a wurin Allah na tashi kowa bayi gaba ɗaya ma da wanda ya je yakin da wanda bai je yakin ba ma duk gaba ɗaya da ilallahi tun shaidu da a'a to kai mayaƙi fi sabilin lahi don wa kake yaƙi waye ya kira ka da kai yaƙi don kai yaƙin aka kashe ka to kuma ina za ka wurin wanda ya ce ka fito yaƙi to ba shi kenan ba sai ka faɗa wurin wanda ya aike ka ka dawo masa Eh, ka san kuma ai ba zai baka haka ba to la ilaha illallah tumsa kaga tuna ne wannan Mm. to mu je فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فزا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين Allah ya ce kai ma rahmatin min Allah lin talahum ya juyo su daba kuma ubangiji ga manzansa duk magana ake yi can duka da sahabbai kun je kun tafi kun ban manzo na a a can kun saba wa manzo an duk an jefa da gengedi gare ku duk an gama wannan to kuma Allah ya fuskanto manzo na su sai magana ce za ku ji me yace Allah ya ce fa ma rahmatin ai wannan ba sababiyya ce ai ba bi sababi rahmatin min Allah dan wata rahama mai girma daga Allah ya rasulullahi da kai nake lin talab dan haka ka tausasa ka rausasa ga sahabbanka wannan Allah yana wato kamar ƙwarƙwara ne ga annabinsa cewa da ka zama mai rahama ya annabin Allah da ka zama mai jin kai da ka zama mai tausayi ka san dalilin da yasa ka zama saboda na kera ka haka ne rahmatun min Allah abin da ya jawo rahama da ne maka na kera ta da kai dan haka linta da ka tausasa ga sahabbai abubuwa sun faru wannan aya ta zo ne a gurgurzun a gurbin abubuwa da suka faru da yawa gashi na farko an zo za a fita yaƙi kun san yadda aka yi shirin fita yaƙi shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna kamar yana son yaƙin nan kar a fita a zauna a shiri na ƙarshe na yaƙi tunda an ji motsin kafaran su zo su same su su tare su a madina su daga daga da su a nan. amma sai wasu daga cikin manyan sahabbai masu masu son su yi shahada da waɗanda kuma su an je yaƙin badar ba su je ba suna son su mai da abin da ya kuɓuce musu sai suka ce a ya rasulullahi gara mu fita yaƙi da a ce su zo su same mu gara mu mu je mu same su ya ce haka ne sai ya ce sai ya shiga gida sai ya shiga sai aka ɗauro silke sai aka ɗauko kwalkwali sai aka fito da s- yana fitowa suka ga shirin yaƙi kuma sai suka ce to sai kuma suka ga a ransu cewa kamar sun zo wa annabi da abin da ba haka ya shiri ba da sun saba to suka ce to ya rasu lallai to ko kuma dai abin da ya ce ina bayan bai girki ne na iya baya iya yiwuwa ga sh- annabi ya yi shirin yaƙi kuma ya kwance shi sai an fita an buga ku tashi ka ji abu na ɗaya abu na biyu an zo wurin yaƙin ya tsaye da su matsaya sun saba masa ka ji abu na biyu abu na uku an zo ana watsewa yana cewa ilayya ya ibadallah ku taho nan wurina ni ne manzan Allah tus'iluna wala talwuna ala ahad ko waya ba su saurari annabi ba ba su ji ba ma sun kiɗan ka ji abu na uku abdullahi dan ubai dan salula ya kwashe munafukai da yawa daga yakin ya zarge su duk sun bata wa wannan duk ya bata wa annabi rai an gane to to to an saba maka kamar Allah ya ce annabi eh sun saba maka ba su ji kiran ka ba sun saba wa umarninka ya rasulullahi amma wannan bai sa za- ya tsallake irin ƙirar da ne maka ta rahama ka fi ƙarfin haka ya annabi Allah an gane to duk wanda ba shi fada Allah yake yi fan ma rahmatin min Allah minka shimfiɗa ce walau kunta fazzan ghaizal qalbi ya rasulullahi da ka zama fazzu mai kakkaushan harshe kakkausan hali ghalizal qalbi mai kekasassiyar zuciya lam tafdu min hawli da sahabbai sun watse daga gare ka da ba sa tare da kai ba da sa su sai su kafirta kenan a da dai ba su zo kusa kusa da kai ba saboda suna tsoron ka kana kyaran su kana kwabar su da su taho tare da kai ba to din nan shi fada ce Allah yake yi Allah Muhammad hakuri Allah yake so ya bashi ya fara cewa na kera ka kai musu rahama ne ya rasulullahi saboda irin kiran da ne maka ta rahama ce kai ba mai tsatsauran hali ba ne kai ba mai ƙiƙasar su zuciya ba ne ba ba don haka ba ai da ba zauna da kai ba don haka fa'afu an wannan duk abin da muka aka na lissafa ta sun maka ya rasu lallahi ya fiye musu in ji Allah ba to idan annabi ya yafe sai Allah ya ce amma in ka yafe akwai wata ni ma ina da haƙƙina a kansu ai ni na ce su ƙi ka da suka saba maka suka ɓata maka ni ma sun saba maka don haka in kai musu abuwa ɗaya ya fita zuluma saura ɗaya shine nawa wasu lafa kai akwai fa abu a cikin nan da yawa in za a warware shi yana da yawa yanzu ɗan uwa sa girma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai Allah ya taimake ka kai in a cikin alkur'ani ne ya fahimtar da kai kuma ka gama fahimta ko baka fahimci wani abu ba yanzu a cikin wannan jimlar kawai fa af'alu wastaghfir lahu wallahi irin girman da ya bayyana na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za a iya fahimta yana da yawa na'am amma daga cikin misali waye ya ce annabi ya yi yake neman ya yafe musu ko umarni yake masa na ka yafe musu to shi ne wannan cewa a yafe ubangiji din shi ma yana da haƙƙi a kansu to shi da yake neman a yafe to ba sai ce ni na yafa nawa kai ma yafe yafe musu ni na riga na yafe dama ni ba mai sani ba mai hana to ni na ga dama na yafe shi yasa ma nake so ka yafe bai haka ba kai dai yafe musu to na laifin fa to ce ne nima in yafe Allah ko gani ba wasu taka birnin ka nemi musu gafara a wurin wa a wuri na kuma wataƙila ba a gane a buɗa to yanzu kai ne kake da bawa kake da bawa kuma ka shugabantar da shi akan wasu bayan ka kira su ka ce wannan in kuka ji ya ce ni na ce ku bi shi cikin duk abin da ya ce kun ji ka ce eh shi kenan a tafi sai aka tafi sai suka saba wa wannan shugaban da ka shugabantar a kansu sai ka ji labari sai ka kira su sai ka ce to kai shugaba waɗannan ni ba ruwana da su tukunna kai yaƙi haƙƙin su ka yafe musu ji kenan sai ce na yafe to ni ma aini na ce su bi ka ni ma ka ce in yafe musu kuna ji ku duk su suna ji sun san da bai ce a yafan ba to da sun tabbata cikin shi ɗaya laifin sai ce ka yafe musu to shi ke na yafe musu girman sa wannan ake so a nuna ga waɗancan girman annan muhammadu allah yake so ya nuna wa sahabai da mu gaba daya cewa lallai ilalla ba wata kofa tasa a yanzu duk ta rufe sai ta sai ta kuba annan muhammadu dan ba haka ba shi mai gafara amma ya ce ba zai yi ba sai annabin ya ce ya yi
sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam daka daka wannan wani irin girma ne Allah yake so ya nuna mana irin nan wa yanzu a cikin duk abin da suka yi mun ji Allah ya kaito mana ko manzan Allah ya kaito mana sun yi istighfari ko kun ji wa istighfarin su ba mu ji ba Allah ne da kansa yake nema musu isti- neman gafara kuma shi da yake ne- shi mai gafara yake neman a nemi gafara a wurinsa a kan waye mai nema musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ba farau ba kar ku ce wai a yaƙi Uhud ne wannan a'a wala wannan in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajada Allah da waɗanda suka zalunci kansu in ji Allah sun zo maka ya Rasulullahi suka yi istighfari istighfarullah a nan sai aka ce suka nemi Allah ya gafarta musu Allah ya ce sun nema in gafarta kuma Allah ba zan ji su ba wata gafara na hukumar rasul sai manzo ya sa baki cewa in gafarta in ko aka yi haka na waje wallahi za su same ni musu gafara ba farau ba ba inda ya kamata to وشاورهم في الامر
fafa anhu نعم yi musu an rangwame ya rasulullahi wastaghfir lahu kai ka nema musu gafara ubangiji idan kai musu rangwame idan ka nemi in musu rangwame wannan biyun in ta faru to sun zama ahalin da ai shawara da su kuma ga afuwar manzan Allah ga afuwar Allah to sun zama ahalin ai shawara to shawar fil amr in ka tashi wasu lamarin karka ga waccan shawara da suka bayar ga ta sun ba da ita suna kokanton ya aka suka bayar sake ba neman shawararsu lil amri a cikin lamari kowane irin lamari in ba wanda na ce maka kai ba shawara ba dukkan lamari wanda yake ba wahayi ne ya sauka ba in Allah ne ya saukar da wahayi ba sauraro ga kowa kuma ba neman shawara amma idan wani abu ne da wahayi bai sauka ba ka iya neman shawara shawaru fil amr wannan ne ya wajabta malamai suka ce ya wajaba ga shugaba lallai ya kafa majalisar shura majalisa ta shawara shi a karan kansa da kwakwalwarsa mahama kwakwalwarsa yadda ta kasance wajen kaifi da da zartawa kada ya ce zai dinga zartar da abu kawai ya dinga shawara da ma'abuta fanni idan ya zo yin magana kan tattalin arziki ya kira masana tattalin arziki shawarar fir'aun idan zai magana kan lamari na dokoki ya nemi masana dokoki Eh, malamai na fiqihu a jingina musu fiqihu na hadisi a kai musu lamarin hadisi na addini gaba daya a tara waɗannan gaba daya a nemi shawara ya za a yi a cikin shawarwari akwai abubuwa fawa'id da yawa ko ba kai shugaba ba ne kai ma a karan kanka duk wani abu da ya zo maka yana da kyau tattauna da wanda suke makusantan ka ma'abuta sani in kai wannan to za ka samu kyakkyawan mafita ala ayi halin akwai abin da kakan yi ka zo kana zargin kanka ashe da ba haka kai ba to ai Allah bai haska maka wannan ba to da Allah da kai shawara da wasun ka da an haska wani cikin su shi ya gaya maka wannan akwai fa'idodi da yawa cikin shawara to tun da dai wai har mai magana da Allah kai tsaye an ce ya shawara ya mun kai mun kwakwalwarka me kake da shi na abin ka ce to ai duk kare da kwakwalan mutane kawai kai Allah ya yi ka bai basira ba ka kai annabi ba amma an ce ya shawara kuma shi da zai iya shawara ma da Allah to amma Allah ya ce a ba wannan ba a dai shawara an yi wannan dan a koya wa jama'a shawara kawai Mm. wa shawarun fil amr wa idza a- azamta fa idza azamta amma wa idza jazamta wa samamta nafsaka ba'da al mashawara kenan idan kai shawara kuma ya rasulullahi aka tsaya kan wani abu to Allah ya umarci annabi da ya dogara da shawara kuma akwai kuma wani abu shawara a yi ta amma ba da ita za a dogara ba kuma Hajji. fa idza azamta fatawakkal ala Allah yayin da duk ka gama wannan shawarar cewa to Allah ga inda na tsaya ko ga inda muka tsaya kuma mun dogara gare ka kai mana jagora cikin abin da kai ka ga yaki sai a ci gaba da yi to haka za a yi to kai ma haka za ka in ka gama shawara to jingina wannan lamarin ga ubangiji cewa la'alla akwai abin da ya fi duk bai haska mana ba to Allah kai mana jagora a bayyana a aikace ya bayyana abin da ko abin da muke muka muka shawara shi yafi to zartar da shi in ba shi yafi ba ɓata shi ka zo da wanda shi yafi sai za a zamta ka tawakkal ala Allah ai ka dogara ga ubangiji da taimakon ubangiji subhanahu wataala a cikin zartar da wannan a wata a wata qira'ar fa iza azamtu fa tawakkal ala Allah Allah kuma lamiri ya koma kansa idan ne azama inji ubangiji in na yanke cewa kawai Muhammadu haka za a yi sallallahu alaihi wasallam to kawai dogara gare ni hakan za ka kakka saurari kowa ba shawara fa tawakkal ala Allah inna Allah hakika ubangiji yuhibbul mutawakkilina Allah yana sakamako kyakkyawan sakamako ga waɗanda suka dogara gare shi wanda duk suka dogara da Allah cikin lamuran su suka suka amince to lallai wannan sun gama samun natija don haka a nan kun ga an ayan nan ta haɗa abu guda biyu kuma haka ake so a haɗa dogaro ga Allah wajibi ne ga bawa a cikin komai ya dogara ga Allah amma haka zai dogara ga Allah kuma ba ruɓan wani ɗan sababi a haɗa biyu ka bi sababi ka fita ka nema a kan je ka yi shuka ka koma gefe kuma ka ce na dogara ga Allah shi ne mai fito da shuka amma ba ka koma ka zauna hannunka rabbana atina yanzu ba ka shi hausawa kuma ka ce ka dogara ga Allah a wannan babu shi a cikin nasi na Qur'ani har ma in wani zai magana shi wanda sai ka ce kai baka dogara ga Allah ba a'a ni iyayen ka kuma sannan ka dogara ga Allah cewa iyayen naka ba shi zai baka ba Allah ne zai baka an gane za ka samu masu cewa sun dogara ga Allah nan a cikin komai sun fi dogara ga Allah a cikin abubuwa masu wahala dama suna kallon shawara kawai su daura sai sun dogara ga Allah amma a cikin abubuwa masu sauki yanzu ka dogara ga Allah mana ka kawo abinci ka tsaya ka dogara ga Allah ka ji ka koshi ba mai iko bane ya kosar da kai ai sai da sababi sababi sa hannu aka ramaka Allah ebo noma ka sa a bakinka ka dogara ga Allah ne mai kosarwa ka ji nan dogaro lomar ba ita za ta kosar kai eh ta ci kai ta zurawa baka koshi ba dan Allah ne mai kosarwa amma bi sababi tukunci yawa to sai an hada biyu ina wannan biyu suka fito cikin wannan ayar fa iza azamta kaji azamta fa tawakkal ga azumu ga tawakkul sai an hada biyu suke aiki na'am to inna Allah inna Allah yamuru tawfiq na'am
inna Allah ya hibbul mutawakkili hakika ubangiji yana son masu dogaro gare shi na hakika a cikin wannan ayar ita kuma me me menene abin da aka samu na fa'idoji
na'am hmm ta zo ki wasu annabi ko kartawa ko da ke ba akwai makaranta da muke zama muka karanta nassi na qur'ani ko nassi na hadisi mukan so ma'abuta abokan karatun namu su fito da wani abu ji ya abin su fito na manta shi ne nake bara
wai san shi
a nan a cikin wannan aya dai kusan ma abin da an faɗe shi a fito fili na farko dai mun ji maganar shawara lallai tana da kara bukatar shawara ko a cikin gidanka ko a kan ko a ko eh, ko da ya'yanka ka zauna kai shawara Eh, lallai a nema illa iyaka dai gaskiya ita shawara ana yin ta ne da wanda aka aminta da shi mutum mai sifa uku shi ya kamata ka shawara da shi don wani waƙi na cewa wala ta basu ɗanar shakawa ka illa ne kulle mani yuwasika au yusulika au ya tawajja kada ka fitar da shakawa ka sai ga mai sifa uku mutum mai sifa uku wanda in ka gaya masa zai maka wasiya ta alheri kai ka san akwai alheri a ransa game da kai to shawararsa za ta fito tatacciyar abin da yake ransa in a kansa ne ma haka zai shi zai gama ko kuma kai shawara da wanda kai ka san bai kai ka karfin ra'ayi ba da hange amma idan wani abu ne wanda yake ba mai daɗi ba zai ce to ana ai hakuri ko ko kalmar kawai zai faɗa haka ka ji ka yi samu sanyi idan ba wanda mai raunar zuciya ce hakan ma ba zai iya faɗa ba to abin ya ɓata maka rai kuma to shi ma ya ɓata masa sai ku zama ya taya da zaura ka dai ala'ayi halin ana so a zama mutumin da za ka shawara da shi ka zama kana da tawakkuin alheri a wurinsa wannan ayar ta bayyana sannan a cikin wannan aya mun fahimci cewa lallai akwai tawakkuli kuma tawakkuli akwai sababi da ake bi sannan a yi shi in aka- in ba a haka ba an bata shi to mu je mu karanta ko to mu tsaya? Hmm? to wata magana ce to sai mu Alhamdulillah. Allah ta biki mai kama hannun Allah ya mana jagora da abin da ba za mu iya ba Allah ya mana jagora ya iya mana shi wanda kuma muka iya kokarin mu ubangiji Allah ya ba mu ladan sa
Amin.